بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da 25 ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da 25 ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kasar na 63 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin 63 ko? 63 wannan shi ne ainihin wato kasar na 63 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a yau za mu tashi inda malam yace al-mabhath ar-rabi' fiqh sira fi khurujihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila at-ta'if lid-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala wuri na hudu wanda wannan wuri zai yi bincike ne dangane da darussan da za mu ɗiba na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fitar shi daga makka zuwa ta'if tsakanin makka da ta'if kilomita tamanin da wani abu ne zuwa ɗan sama da kamar ta ce kusan ya kusa ka ce daga kaduna zuwa zaria ina fata an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka zuwa ta'if lidda'awa don kira ilallahi kira zuwa ga Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala mai tsarki da ɗaukaka mana ya ce ba da mauti abu talibin wa khadija radiyallahu anha bayan rasuwar abu talibin da kuma rasuwar khadija allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفهاء قومه sai bala'i ya tsanani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga wawayen dangin shi Qurayshawa abinda wannan bayanin yake nufi dama annabi yana cikin shan bala'insu to amma yanzu abin ya ƙara tsanani ne dalili saboda wancan dattijo dagaci ne yana da sarauta yana amfani da sarauta shi da darajar shi a cikinsu waccan kuma mai kuɗi ce mai dukiya to sakamakon wannan matsayi da annabi ya samu a tsakaninsu yana samun sassauci sallallahu alaihi wa alihi wasallama to a shekara ɗaya tsakanin rasuwar Khadija da Abu Talib bai wuce wata uku zuwa wata hudu ba to gaba ɗaya sai suka rasu to wawaye daga cikin Qurayshawa kuma sai musibar da suke wa Annabi ta tsananta wata jarra'u alaihi suka rinka afko mishi suna cin mutuncin shi wa kashafuhu bil adha suka yi mishi fito na fito wajen cutarwa a da suna yin abin ne a fakaice ko kuma da wasu hikimomi don suna tunanin ga Abu Talib don ga ainihin asayida khadija Allah ya kara mata yarda to amma yanzu an kai lokacin da babu su su kuma dama ba Allah suke tsoro ba to sai suka yi annabi fito na fito fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila ta'if sai manzon Allah ya fita zuwa ta'if an ce daga cikin dalilan da suka sa yayin shawarar tafiya ta'if ta'if yana da asalin dangi na bangaren uwa to sai ya ga cewa bari ya tafi mai yiwa in suka tuna wannan dangantaka cewa wannan ɗansu ne to mai yiwa za su ɗan sassauta mishi to da ya fita zuwa fa'if din nan menene ya biyo baya da shi a ƙasa malam ya bayyana cewa ainihin wato a duba annajmu umar ibn fahad ithaful wara wani malami ne mai suna annajmu umar dan fahad sunan littafin shi ithaful wara a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tara a nan ya ɗauko maganar وفيه أتكلم أن اللتافي أكتي أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان في شوال سنة العاشر من البئسة فتر النبي إن تفعلني أعينهم واتوة شوال واتوة صلى كينا نافات أنغاني كرم صلى الشكرة تقوم لدى أيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلم عند الله جل شأنه يتي الأمر سن حقيقة من الأمر دينا ورن الله مروكك سركي to shine sai malam yace wa hiya tab'udu nahwa 80 kila min makka nisan ta'if da ainihin wato daga makka ta ainihin wato kai kamar kilomita 80 ina fata an gane shine kamar yadda na faɗi kharaja sauran alal aqdam manzo Allah ya fita ne yana tafi a kafar shi da kafa ya tafi ba akan jaki ko akan doki ko a wani abu ba zahaban wa audatan tun daga tafiya har dawowa duk a kafa ya tafi sallallahu alaihi wa sallam ka kaddara yanzu a ce mutum ya je garin rigacikun daga zaria a ƙasa ya dawo rigacikun ka kaddara haka daga nan zaria ka tafi rigacikun kuma ka dawo Allahu akbar wa ma'ahu maulahu zaid ibn harisa radiyallahu anhu yana tare da bararren bawan shi don an kira shi maula ne ba a kira shi abdu ba don ya riga ya yanta shi a lokacin nan to yana tare da shi suka tafi yabtaghi ad-da'wata ila Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi ne da nufin kira zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka wal iwa'u wan nusra ala qaumihi wal man'a minhu wal iwa kuma ya tafi ne don ya samu mafaka an gani wal nusra ya kuma samu taimako ala qaumihi a bisa dangin shi qurayshawa wal man'a minhum da kuma yadda zai samu a hana su cutar da shi wato ya samu kariya daga gare su sallallahu alaihi wa sallam in ka duba ya tafi kenan don manya-manyan manufofi guda biyu manufar farko ita ce kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki manufa ta biyu ita ce don ya samu su taimaka mishi don ya samu sassaucin cutarwa da yake fuskanta daga ƙorashawa wa kana kullama marra ala qabilatin fi tariqi da'ahum ila Allah subhanahu wa ta'ala duk sanda manzon Allah ya zo zai wuce wata kabila akan hanyar shi sai ya kiraye su zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka falam tujib ilaihi wahidatun minhu minha amma ko kabila ɗaya daga cikin kabilun nan ba waɗanda suka amsa mishi har yanzu za ka ka kama hanya daga makka zuwa fa'is za ga akwai anguwanni akwai ƙauyuka na ƙabilu ƙabilu haka na fata an gane wallahu alam tun waɗancan ƙabilu ne ko kuma waɗancan sun riga sun ainihin tashi wasu baurikan ne suka sake kafuwa daga baya amma dai abin da wannan karatun yake cewa shine yana kan hanya ɗin ba wai ita fa'if ɗin kaɗai ya hara ba a ya hari fa'if ɗin amma akan hanya kuma duk inda ya je ga wani ƙauye da wasu jama'a sai ya tsaya ya kira su zuwa ga Allah madaukakin sarki amma abin mamakin shine ko ƙwaya ɗaya babu ƙabilar da ta amsa mishi walamman taha ila fa'if yayin da ainihin ya isa ta'if amada ila salasati ikhwatin sai ya tinkari wasu yan uwa guda uku wani gida ne wanda ke da manya-manyan mutane guda uku kuma da yan uwa ne min ru'asa'i saqif suna daga cikin manyan saqif wato su saqif su ne mutanen ta'if ina fata an gane saqifawa su ne mutanen ta'if to daga cikin manya-manyan waɗannan gari sai ya tafi wurin wasu waɗanda a cikin manyan kuma su ne manya kuma su uku ne a gida ɗaya suke wahum su ne abduyalil ka iya faɗin wannan abduyalil abduyalil ga shi a ƙasa malam yake cewa allazi fi sahihin bukhari kama sayati ibn abduyalil yadda ya zo a cikin sahihin bukhari ɗan abduyalil din ne ba abduyalil ba sai malam ya ce wa ma fi sahihi huwa sahihu abin da ya zo cikin bukhari shine ingantacce a nan ya ɗauko maka ne daga wani littafi wanda zai zo ya faɗa maka daga ƙarshe amma a ciki kuma sai aka samu cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wurin mutanen nan guda uku ɗaya daga cikin su abduyali sai malam profesa zai je ke ce maka a gaskiya a cikin sahihul bukhari an ce ba abduyalil din ba dan abduyali to wanne ne daidai sai malam ya ce dan abdiyalin din shi ne daidai na fata an gane wa mas'ud da kuma mas'ud wa habib da habibu abna'u amr ibn umair al-thaqafi waɗannan ƴaƴa ne na wani mutum mai suna amru dan umair dan kabilar banu saqif fajalasa ilaihim sai ya zauna ainihin a wurinsu su da ya zauna a wurin su ma'ana ya je zauna tare da su wa da'ahum ila Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye su zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka ma'ana ya musu wa'azi ya bayyana musu kanshi ragewa za ka yi faƙala ahaduhum ɗaya daga cikinsu bari ku ji jawabin da ya ce wa huwa yamrutu thiyabal ka'aba yana saƙa tufafin ka'aba kun san har yanzu wannan zani da kake ga ana kewaye ka'aba yanzu sarki fahad ya ce an yi ma'aikata ne ta sakawar to amma a wancan lokaci kowa zai je ya yi nashi ne ko ya kawo gudunmawa ko kuma ya kawo domin ainihin asiya to ya sami shi wannan ɗin ɗaya daga cikinsu yana saƙa ainihin rigar ka'aba abin da yake sai ya ce in kana Allahu arsalak Allah bai sa Allah ne ya aiko ka ba ƙarya kake ba sai ci gaba da saƙa shi ina fatan ka fahimci magana in kana Allahu arsalak wa qala al-akhar dayan ku ce waye amma wajada Allahu ahadan ghayrak Allah bai samu kowa da zai aiko da sai kai وقال الثالث ما uku sai yace wallahi la ukallimuka abadan har abada ma ni ba zan yi magana da kai ba ne ruwana da kai haka shi annabi ya zaci cewa waɗannan masu hankali ne shugabanni ne in na samu goyon baya da fahimta daga waɗannan al'amari ya yi sauƙi to amma ka ji kowanne irin ka ji kalmar shi wannan yace kawai yana cikin sakan shi ne kawai irin ai magana din nan ko daga kai ya kalli abin ma Allah ya sa dai Allah ne ma ya aiko ka ba ƙarya kake ba wannan kuma me yace sai yace Allah bai samu wanda zai aiko ba sai kai wannan kuma sai yace me ni ba ma zan yi magana da kai ba har abada su sun bata lokacin su ma da suka kula ka in kunta rasulan idan har kai manzon ne da gaske لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام in ma har kai manzo ne to ya fi kowa haɗari gare ni ma baka amsa in ma kai manzon ne na fi shiga haɗari fiye da komai ma in har na baka amsa na kula ka faqama anhum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya miƙe tashi ba su wuri wa qala lahum yace da su in fa'altum ma fa'altum to tun da dai ga abin da kuka yi mini ba ku aminci da ni ba ba ku amintu da ni ba faktumu anni to ku rufa mini asiri kar ku tona min asiri cewa na iso ku ja bakin ku ku shiru kawai in tashi in tafiya ta shi kenan jama'a ku ji wannan wannan gabacin da ku manta ba a can wani wuri da wani saurayi yake tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani yanayi ne mafi tsanani da annabi ka samu kanka a cikin rayuwa ko aisha ce take ba da labarin mun karanto a ba wannan yanayi ne mafi tsanani sai ce yanayi mafi tsanani shine ranar da na je na kai kaina ga waɗannan mutane gashi nan suka gaggaya min baƙaƙen maganganu annabi ya ce sai ya fito kawai yana tafi yanzu bai ma san ina zai nufa ba bai tsinci kanshi ba sai a karnu sa'ali karnu sa'ali din ita ce kamar bayan ka ce ka wuce garin kaduna ka irin kama hanyar abuja din nan ka ce ka isa gwanin gora bayan gari ne bayan gari ne amma kuma za ka je ka samu ƙauyuka ya ce kawai da ya ci gabar tafiya saboda baƙin ciki da damuwa sai kawai bai tsinci kanshi a ko'ina ba sai a karni sa'ali ko kun fahimta jama'a yana daga cikin alheran da muke so a yanzu kama waɗannan wuraren jama'a duk muna da su gaba ɗaya on a computer system idan da Allah ya taimake mun kammala aikin wurin nan madadin ai ta kwatance da sai a tashi ka ga hoton wurin kai tsaye don za ka fi fahimtar me ake cewa kaga har da hotunan manya-manyan duwatsun da a nan ne annabi ya tsaya mala'ika ya zo yake cewa ga Allah ya haɗo shi da mala'ikan abin nan duwatsu akan ka ba ka ba ka ba ka ba to da za ka fi ganin yadda hoton wurin yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa aqama ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina ahli ta'if 10 ayyamin manzon Allah ya zauna a cikin mutanen ta'if kwanaki goma la ya da'u ahadan min ashrafihim illa da'ahu ila Allah subhanahu wa ta'ala bai bar wani cikin manyan su ba sai da ya kiraye shi zuwa ga Allah faqalu sai suka ce da shi gaba daya ukhruj min biladina ka fita daga ƙasar mu wa agharru bihi sufaha'ahum suka ingiza wawayen su su je su ainihin wulakanta shi fa waqafu lahu simataini suka tara mishi sahu biyu na mutane simar shine sahu ko kun fahimta kamar gayya gayyan mutane guda biyu waɗannan kuje ku same shi waɗannan kuma ku bi su kuje an fahimci wannan da kyau fa waqafu lahu simataini wa ja'alu yarmunahu bil hijara suka tara mishi mutane kashi biyu mutanen nan suka rinka jifan shi da dutse hatta baniyat qadamahu har sai da kafafuwan manzon Allah suka jike da jini gaba daya suka ta jifan shi har suka farfasa mishi kafafuwa Allahu akbar wa zaid ibn harisa yaqihi bi nafsihi wannan bararren bawa nashi kuma yana sa jikin shi yana kare manzon Allah amma fa duk da haka sai da suka farfasa manzon Allah jiki hatta asabahu shujajun fi ra'sihi har sai da fashewar kai ta same shi aka shi zaid din garin kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kuma har shi manzon Allah sai da fashewar kai ta same shi فانصرف راجعا من الطائف الى مكه محزونا sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Ta'if zuwa Makka yana cikin damuwa yaltaja ila ha'itin li Utba wa Shayba ibn Rabi'a da ya dawo sai ya ɓoye a wani ainihin wato shinge wani lambu ina fata an gane wannan fadama ta wasu mutane guda biyu ce da Utba da Shayba ɗayan Rabi'a وهناك جلس تحت ظل شجرة أنني من ذن الله يزون قسم وتبشيا ودعا بالدعاء المشهور يي وتشهرريا الدعاء ود أنسنتا abin da yasa mala yake cewa shahararriya galibin ire-iren waɗannan addu'o'in saboda yawan karanta wa mutane tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam to sukan waye gari sun san su da kyau ina fata an gane ga wannan addu'a اللهم إليك أشكو ضعف قوتي يا الله إنا كي كوكا دريكا دنغني درون كرفينا وقلة حيلتي دكما كرنشن دبارتا وهواني على الناس دكما يبدو يلاك أنت أول متاني يا أرحم الرائمين يا كي الله ميجنت وسيما سرحمة أنت رب المستضعفين ya Allah kai ne ubangijin waɗanda aka raunatar da su waɗanda ba su da ƙarfi masu rauni wa anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na ila man takilni to ya Allah tunda kai ne ubangiji na gawa za ka sake ni ila ba'idin ya tajahhamuni zuwa ga wani na nesa wanda zai kaskantar da ni ya ci zarafina au ila aduwin ko kuma za ka danganta ni za ka sake ni za ka kyale ni ga wani maƙiyi malaktahu amri wanda ka mallaka wa al'amarina a nan abin da yake nufi da ba'id mutanen ainihin ta'if abin da yake nufi da ainihin adu malaktahu menene to wa ba ku tsaya mu ga abin nan a'a kai jama'a kun fahimci wannan da ke ko wato maki na nesa shine mutumin ta'if maki na kusa kuma wanda ka mallaka mishi al'amari na shine mutumin makka mutanen makka su suke da garin in lam yakun bika ghadabun alayya ya Allah matukar ba haushi na kake ji ba matukar ba fushi kai da ni ba fala ubani to ban damu da duk wannan wulakancin da suke mini ba ghaira anna afiyataka hiya awsa'u sai dai kuma kiyayewarka ita ta wadace ni a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat ko ashraqta lahu adh-dhulumat yace ya Allah ina roƙon ina roƙonka da hasken fuskarka wanda ainihin wato ka haskaka ko ashraqat lahu adh-dhulumat wanda hasken fuskarka ya haskaka duk wani wuri mai duhu wa salaha alaihi amra ad-dunya wal akhirah sannan kuma hasken ainihin wato fuskarka ya gyara al'amarin duniya da lahira an ya illa alayya ghadabuk ya Allah ina roƙonka da wannan haske da wannan darajarka kada fushinka ya afka mini aw yanzula bi sakhbika ko kuma ainihin wato bacin ranka ya sauka gare ni ina fatan mun gane lakal utbi hatta tarda haka ne wala haula wala quwwata illa billah illa bika haka ne ko ya Allah wato yabawa ta gare ka take yabawa ta gare ka take wato ina ta yabawa gare ka har ka yarda da ni kuma ba ni da ƙarfi ba ni da dabara sai dai a wurin ka to wannan ita ce addu'a shahararriya wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a inda ya shiga ko kuma a yayin da ya shiga wannan ainihin hali to wannan riwayar gaba ɗayanta da aka kawo ta ya ɗauko ta ne daga ainihin littafin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid yace al-imam at-tabarani ya ruwaito ta a cikin riwayar akwai al-imam ibn ishaq wanda ibn ishaq mai littafin sira ne shi ma ya kawo ta a cikin littafin nashi sai ya ce sai dai wasiya ibn ishaq mudallisu akwai ibn ishaq wanda yake yana da tablisanci wa baqiyatu rijalihi thiqat sai dai sauran mutanen da suka rawaito su amintattu ne to ibn ishaq kuma in yayi an ana kamar yadda muka yi a baya to riwayar shi tana zama da ishiya idan kuma sarraha duk ta hadisi to riwayar shi tana zama sahihiya hakika na abin da ya faru a nan gaskiya saboda Allah ya ainihin wato abin nan ya yi an ana ne bai ce haddasa ni ba kamar yadda a baya muka karanto wasu wurare amma me yace an to inna ma wannan riwayar abin da yasa malamai suke isti'nasi da ita shine asalin ta ya zo a bukhari kamar yadda ka ji mun yi ishara a dazu asalin labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta'if da kuma gabatar da kai shi ga waɗannan mutane guda uku da kuma ajinalance wulaƙancin da suka yi mishi ba tare da wannan keke da keken har da kawo zuwa ga wannan addu'o'in ba ya zo a cikin sahihul bukhari to shi yasa sai malamai suka ɗauka kamar yadda ka ji kissar shigar annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da jama'a shi wannan tsirkucin abu talib din nan asalin kissar ta zo a bukhari da wannan haɗe kai da aka yi mishi to amma dogon sharhin da kake ji kuma altafan tarihi fa to wannan shi ne bai zo a cikin sahihul bukhari ba to idan malamai suka sami irin wannan abin da suke ɗauka in ba an samu wata magana wadda ta karo ba ko kun fahimta malamai sukan karɓi wannan abin da ya zo a wurin malaman tarihi domin abin da yake faruwa su malaman hadisi inda suke shan bamban da malaman tarihi shine su ba sa karɓi sai daga mutanen kirki ko kuma in sun karba daga mutumin da ba mutumin kirki ba ko mai matsala ba su bayyana su ga malaman tarihi kamar yan jaridu ne biyu suke suna tattaro duk abin da ya zo musu to sai suka kasu kashi biyu su malaman tarihi akwai waɗanda in suka karɓo abin duk da suka karɓo sai su zo sai su tara shi kamar yadda ibnu ishaqa yake akwai waɗanda in suka karɓo su kuma sai sun zo sun tace to waɗannan waɗanda ba sa tacewa galibi akan samu karo a cikin maganarsu shi yasa kaga a can baya malam ya dan mana wani gyara a fakaice ibn yalin da ibn abd yalin ko kuwa abd yalin din ne annabi ya haɗu da shi kaga shi malaman tarihi sai suka ce abd yalin din ne amma a cikin sahih bukhari kuma ba sai ce ibn abd yalin to ibn abd yalin din shine daidai to ire iren wannan akan samu tsakanin malaman hadisi da malaman tarihi saboda su za su tsaya ne su dukka keke da keke a daidai lokacin da su kuma waɗannan kawai suna tattarewa ne kuma su rubuta gaba da to duk lokacin da aka samu malamin hadisi ya ruwaito malamin tarihi ya ba da labari idan ba a samu karo ba to ana ɗaukar waɗannan ƙarin bayanai da malaman tarihi suka yi malamai sukan gamsu sai su haɗa sai su ba da labari dalili kuwa shi ne akwai labarai da yawa waɗanda suke a wurin tsofaffi waɗanda bahaushe kan kira kunne ya girmi kaka waɗanda ba za ka iya ƙaryata su ba amma kuma an ce ka kawo sinadin da zai gaskata maka su ya za ka iya kawowa misali jama'a su da dama muna karatu a nan wasu labarai da nake ɗauko muku game da rayuwar su ɗan fodiyo za ka je ka samu hatta bello bai rubuta ba to bello a gidan su shehu ɗan fodiyo shi ne muka ɗauka malamin hadisi malamin komai wato shi bello shi ne yake ba da labaran komai duk labarin da aka ji a bakin bello ko da alƙalamin bello game da su shehu to wannan garanti ne saboda bayan shehu ne ya haife shi shehu ya karantar da shi shehu ya mai wasiyar ya zauna ya rubuta duk abin da ya shafi tarihinsu saboda shehu yana da babban ɗa wanda ya sanya wa muhammad amma sai ya tashi sai zama sulu haka wato bai dace da irin gidan shehu ba gidan shehu ya kamata a samu mutum gwarzo to amma sai ya zama ɗan shi muhammad na farko malalaci ne sulu to kai idan kai na yaƙi kai kuma kana karfe tara na safe kana bacci ma an yi nisa da tafiya ko kun fahimta ana nan sai aka haifo mishi wani ɗa namiji sai gan shi mai kazar kazar shi ne sai ya sake sa mishi muhammad amma sai ya sa mishi ballawa muhammad ballawa da ji ballawa ma'ana shi ne aka yi adulterating ake cewa dallo ma'ana muhammad nasir sai ce yau ya mai taimako na ya zo to sai ya zama shehu ya zo zai rasu dallo a lokacin nan da yake shekaru talatin da wani abu ba shi ne shehu yake cewa zai rasu amma zan bar maka gwagwarmaya mai yawa amma na san allah so duk za ka iya ɗauka saboda na ɗaya ya karantu na biyu zai da matacciyar zuciya yana da dakakkiyar zuciya to ka ga yanzu irin labaran da baka binni da makamanta na muna yawan kawowa wasu labarai ba daga dalla ba ne to dalla kuma shi ne malamin hadisin gidan duk abin da ya faɗi tabbas ne yanzu na ba ku labarin zuwan da shehu ya yi garin kawoji a cikin jihar kebbi ta yanzu ba dalla ne ya faɗi wannan ba malamai ne tsofaffi muke bi malaman fulani a ƙasar hausa sai ka je ka zauna da su suna da labarai da yawa a kan shehu to waɗannan labaran su ma daga malamansu suka ji su ma malamansu daga malamansu su ma malamansu daga malamansu to duk abin da ba mu samu ya yi kare da abin da bello ya faɗi ba za mu iya karɓe don yanzu nan ka shigo nan garin zaria akwai labarai masu ɗimbin yawa wanda za ka je ka samu dangane da sarkin zazzau a ɗan fili amma za ka je ka ga malaman rubuta tarihin ƙasar zazzau ba su rubuta waɗannan ba to idan ka bincika abubuwan da suka faɗi masu faɗe ɗin su malaman soro game da sarkin zazzau a ɗan fili ko sarkin zazzau shehu kwasau ko sarkin zazzau jafaru waɗannan abubuwan in ba su kare da hakikanin abin da aka sani ba ba a musu su ko kun fahimta jama'a saboda in ba ta haka ba sai a asara wasu labarai masu yawa waɗanda ainihin za ka je ka samu al'amarin gashi gashi Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am eh na'am na'am aina a'udhu kaina eh eh ta neman tsari ce wato ba yana neman Allah ya tsare shi ne daga hasken fuskar shi ba yana tawassuli ne da hasken fuskar Allah ya samu tsari kamar ya Allah saboda girman hasken fuskarka Allah ka tsare ni daga kaza daga kaza daga kaza gashi nan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce maka to shi ne kun kun ji wannan labarin jama'a kun ga ƙarshen labarin inda a ina ya tsuguna wannan addu'a ya dawo ya kusanto maka sai tsaya a fadamin maka sai ya samu wata fadama ta wasu mutane guda biyu ƴaƴan mutum ɗaya ko to falan ma ra'ahu ibna rabi'a yayin da waɗannan ƴaƴa biyu na rabi'a suka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala hadhihi alhal a bisa wannan hali ba'atha ilayhi gulaman lahuma sai suka aika mishi wani bawa nasu ismuhu abbas sunan shi abbas da qatfi inabin da nono guda na inabi wannan hausa ce ne in aka ce nono ba nono da ka sani na ruwan nono ba bunch ake nufi kamar ayaba in aka sari ta a jikin icenta sai da haushe ce nono guda na ayaba idan aka saro cizaki a jikin icen shi sai a ce nono guda na cizaki haka inabi sai a ce nono guda haka da nono to da suka ga gashi can annabi yana share jini yana addu'a ko kun fahimta masu gona sai suka turo wani bawan su mai suna Addas suka turo shi da inabi zai kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam falamma madda yadahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ya'kula yayin da manzon Allah ya miƙa hannun shi don ya ɗauki wannan inabi ya ci qala bismillah sai annabi ya ce bismillah summa akala sai ya ci فقال عباس سيدنا باوى عباس سيدي إن هذا الكلام ما يقوله ما يقوله أهل هذه البلاد wannan maganar da mutanen garin nan ba sa faɗin irinta ba mu taɓa jin irinta a garin nan bismillah ba mu taɓa ji fa qala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah yake da shi min ayyi al-bilad anta daga wannan gari kake kai wa ma dinuka menene addininka kala sai ya ce nasrani ni kirista ne min ahalin ninawa daga kasar ninawa فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا زن الله صلى الله عليه وسلم يجي من قرية الرجل الصالح daga garin mutumin kirkin mai yunus ibn matta wato yunusa dan matta ko daga garin sa annabi yunusa kenan fa qala lahu sai wannan bawa yace da shi wa ma yudrika ma yunusa ibn matta ta yaya kai ka san yunusa dan matta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace zaka akhi ai dan uwana ne kana nabiyan shi annabi ne wa ana nabiyun ni ma annabi ne kaji dangantaka فأكب عباس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم da ma kafin kiristoci akwai neman tabarruki fiye da sufayi ina fata an gane yo ai addasu yana ji a sai ya ainihin kai cafka da kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yadayhi da hannayen manzon Allah wa rijlaihi da kafafuwan manzon Allah yuqabbiluhuma yana sumbanta su amma fa dangane da manzon Allah ya halatta ya halatta sumbanta ka kama manzon Allah ka sumbance shi wannan babu ne ina fata an gane to jama'a kun ji فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر waɗancan iyayen gidan shi masu gona da suka aiko shi da suka hangi kuma a kai ka dubi kuma wancan baya ga shi kin ya buge yana ta sumbanta yana kama mutumin can sai ɗayan sai ce wa ɗayan amma gulamuka faqad afsadahu ar-rajul kaga ba wannan naka mutumin ya bata shi domin cikin da yake yana ta sumbanta shi kuma falamma jaa addas da addas yazo qala lahu sai suka ce da shi wai hak ma haba tun da kai me wannan kake yi qala sai ce ya sayyidi ma fil ardi shay'un khairun min hadha ar-rajul duk duniyar nan babu wanda yafi wannan mutumin daraja laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabiy ya faɗa min wata magana wadda in ba annabi ba ba wanda ya santa saboda kun shi kirista ne ya karanta littafan da kaga bambancin shi da su baƙaƙen arna ne masu shan burkutu ina fata an gane waɗanda su ba su da Allah amma shi kaga ya ɗan ji sabis ɗin su abubuwa da to yanzu shi ne gane cewa annabi ne kala lahu sai suka ce wai haka ya addas tur da kai ya addas la yasrifannaka an dinika kanka suke raba ka da addininka فإن دينك خير لك الدين كوافي الهوري دليك في يد ناشئ الدين أما تنبين ليسا هكا في ذلك شباء الدين الناشئ ليسا فتبين فينا شركة شيكم هنا نصارنشي ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة في منظر الله صلى الله عليه وسلم سيداو أكن هنيشي تمكة لنا فلما بلغ قرن الثعالين كنت فنبينا كان هنيداو وانيكي وكنت فهمت يا جماعة wato kun ga yanzu wannan garin da annabi ya tsaya suka ba shi inabin nan ya nuna shi ne garin ninawa garin su annabi musa shi ne kamar yadda nake faɗa muku wato al'amura ne suka yi sauƙi yanzu duk an bi waɗannan wuraren jama'a an je an ɗauko hotunan su kaf kuma alhamdulillah duk muna da su a computer software sannan kuma akwai littattafai ma musamman da aka rubuta islamic menene geographic atlas wane ne wane ne duk an zauna an fitar da hotunan waɗannan abubuwan don ka gani ko da baka taɓa zuwa ba aƙalla sai ka ga ka fi fahimta abu ko kun gane jama'a to da annabi ya dawo yana kan hanyar shi zuwa makka falamma balaga qarnas sa'ali da ya isa wurin da ake kira qarnas sa'ali ba'atha ilayhi jibril alayhi salamu sai Allah maraukakin sarki ya aiko mishi Jibril amincin Allah ya tabbata gare shi wa ma'ahu malakul jabal tare da mala'ika Jibril akwai mala'ikan duwatsu to duk mala'ikan da kaji an ambaci sunan shi Qur'ani da hadisi sai ma ka faɗa duk mala'ikan da kaji da ambaci sunan shi Qur'ani da hadisi da abin da aka kira shi da shi kai ma ka kira shi ka ji sunan wannan mala'ikan mala'ikan duwatsu to amma ka tafi kana karanta wasu littattafai irin su bada'i'u zuhuri tanqihul qawli da dabburatin nasihina sai ka ji an kira shi da wani suna an ce mishi ko san qaya'ilu ko asbaya'ilu to duk wannan karka kira shi da haka haka qur'ani ya kira mala'ikan mutuwa yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi zai dauki ranku hadisin ainihin imamu ahmad da abu dauda daga bara'u hadisi sahihi annabi ya ce summa ya ji'u malakul mauti alaihi salam sannan mala'ikan mutuwa ya zo amma sai ga sun ce azra'ilu azra'ilu bai tabbata cewa shi ne sunan mala'ikan mutuwa ba asalin wannan karatun ya zo ne a cikin bible old testament saboda haka a nan mala'ika jibrilu ya zo tare da wa tare da mala'ikan duwatsu yasta'miru mala'ikan nan na duwatsu yana neman umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yutabbiqa al-akhshabayn ala eh? bi an yutabbiqa al-akhshabayn akan cewa ya ɗauko duwatsun nan guda biyu ya ɗora su ala ahalin makka ga mutanen makka al-akhshabayn din nan gashi za mu karanta amma da dutsen abu qubais dutsen abu ƙubai shi ne dutsen da daga shi sai masafa yana ƙasan shi ku fahimta to daga hagu gare shi kuma na hagu gare shi in ka shiga ta ƙofar safa wato in ka shiga ta safa daga a ce ga ka'aba nan sai ka shigo ƙofar safa in ka hau kan dutsen safa ka tsaya haka to za ka fuskanci dutsen abu ƙubai to hagu gare shi ga kuma wani katon dutse na kirkeke to da wannan dutse na abu ko aisin da wannan na hagu gare shi su ne ake kiran su al'akshabai shi wannan na hagu gare shi yanzu an yi tunnel ma a kasan shi an fasa shi an yi titi a kasan shi wanda in ka fita nan ma za ka iya bulla ya ka tafi arafa da kafa ina fata an gane gashi a kasa bari mu karanta don ku ƙara fahimtar abin gashi ce al-akhshabani al-akhshabu huwa al-jabal al-khashim al-ghalib naka ce al'akhshab al'akhshab al'akhshab shi ne dutse wanda yake babba kuma wanda yake da kirci-kirci a jikin shi wato ba dutse ne sweet ba ba sukul-sukul yake ba ko kun fahimta sai ce wal akhshabani to al akhshabani din huma al jabalani ladani an yamin al masjid al haram kaga su ne duwatsun nan guda biyu waɗanda suke hannun damar ainihin wato ka'aba wa ya farihi da kuma hagun ka'aba ɗin wal muradu bihima duwatsun da ake nufi a nan an gane qu'aiqa'an wa abu qu'baisin da ainihin qu'aiqa'an da kuma abu qu'baisin waɗannan duwatsun guda biyu su ne abu kubaisin din shine wanda yake ta dama an ka kalle su shi kuma wannan ku'ai ku'an din shine wanda yake hagu idan kuma ka ta ta arafa din ne to shine wanda ya koma dama wanda ya koma hagu to duwatsu ne guda biyu amma amanna suke da juna amma za ka ga akwai akwai hanya kamar akwai labi a tsakanin su ko kun fahimta to sa ina son ku fahimci yadda abin yake ne da kyau jama'a a lokacin da za ka ga ga wannan haka kamar yadda littafin nan yake to ga ɗayan to da gabansu kuma nan ne safa take to shi ne sai Allah ya turo mala'ikan duwatsu cewa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga asali mutanen makka ne suka wulaganta shi har ya fita daga garin ya sha wannan kaskancin to ga mala'ikan duwatsu yana neman annabi ya bada umarni gare shi a tumbuko waɗannan duwatsu guda biyu a sauke su a garin makka kawai a hallaka kowa ina fata an gane to kun ji yadda wannan tarihin yake na wa alaikum na'am a wallahu alam yana tambaya ne ko addas ya musulunta wallahu alam ban taɓa yin wani bincike akan addas ba eh amma zan yi insha Allah ta'ala ina fata an gani ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها سيدي وأنا كلمة من ذي فأيكم أذاهر سنة أين من نونا يا جمسد عن النبي أمو عن النبي أي a cikin bukhari da muslim akwai hadisi daga aisha radiyallahu anha ta'ala anha Allah ya kara mata yarda annaha qalan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi uhud shin ka taba haduwa da wata rana wadda ta fi tsanani gare ka fiye da ranar uhud kun ji ga hadisin da muke ishara da su قال سيتي لقيت من قومك ما لقيت حقيقة ما حدد وحلحلو ما سيوا دنا حدد سودة بدنجنك ولا ربي ينا دا إلم وانا ينا مغانا دا كي شي بلا ربي كي بلا ربي أما يتاج بي مغانا أكن لا ربا ودنجنك بلا دي سيتي دنجنك ba wai yana ware kan shi bane a yana cikin al'adun su ne shi yasa wani lokacin yake da kyau al'a ka san adab in ka iya larabci kuma ka zo ka san adab in ka samu kanka cikin larabawa sai ka ga kana kana tafiya tare da tunani irin nasu da al'adu irin nasu ko a wajen magana ko a wajen aiki ko makamantan haka ina fata an gane ce ai na haɗu da wahalhalu da na haɗu da su daga danginki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqaba mafi tsananin abin da na haɗu da gare su shine ranar aqaba ranar aqaba din nan gata kamar ka ce wace rana ce ce in aradtu nafsi ala ibn abdi yalu kun ji hadisi a yayin da na kai kaina ga ɗan gidan abdi yalu ibnu abdi kilal shi kuma ɗan abdi kilal falan yujibni ila ma aradtu sai bai amsa min abin da na kai bukata ba fantalaqtu sai na tafi wa ana mahmumun ala wajhi ina cikin bacin raina ina cikin bacin rai to ala wajhi abin da yake nufi ala wajhi shine kai sai na fuskanci inda fuskata take kai sai ne ta tafiya ba waiwaye wato in balarabe ya faɗa haka yana nufin cikin damuwa yadda ka ganni cikin bacin rai kai sai ga mutum yana tafiya yana tunkara inda fuskar shi take kai falam astafiq yace ban faɗaka ba ban lura ba illa wa ana bi qarni fa'ali sai ina ainihin qarni fa'ali farafa'atu ra'si sai na daga kaina fa idza ana bi sahabatin qad aballatni sai ga jibe ya lullube ni fa nadartu fa idza fiha jibril da na duba sai na ga ashe jibril ne mala'ika fa na da ni sai kira ni fa qala sai yace inna allaha qad sami'a qawla qaumika Allah madaukakin sarki ya ji maganar da danginka suka faɗi a kanka wa ma raddu alaika da kuma irin yadda ainihin wato mai da martani da suka yi maka irin waɗancan maganganu da muka ji sun faɗi an fahimta jama'a wa qad ba'atha Allahu ilaika malikal jibal malakal jibal Allah ya aiko maka ainihin wato mala'ikan duwatsu malakal jabal ko malakal jabal Allah ya aiko maka mala'ikan dutse li ta'murahu bima shi'ta fihi saboda ka baiwa mala'ikan umarnin da kaso ya kace so ayi da su fanadani malakul jabal sai annabi yace sai mala'ikan dutse ya kiraye ni fa sallama alayya yamin sallama thumma qala sannan yace ya muhammad ya kai muhammad faƙalin sai ce zalika fi ma shi'ita zalika fi ma shi'ita game da waɗannan duwatsu ko game da abin da aka yi maka to ka faɗi abin da ka so wato wannan al'amari ne a hannunka allah ya banka in shi'ita an uqadduka alaihim al-akhshabaini in ka so in ɗago waɗannan duwatsu guda biyu ɗora musu sai aikata faƙalin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bal arju an yukhrij Allah min aslabihim ko an yukhrij an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah a a karka hallaka su ina fatan daga cikin tsatsan su Allah ya fitar da waɗanda za su bauta wa Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a waɗanda su za su bauta Allah shi kadai ba za su yi wa Allah shirka ba wannan hadisi yana nan a cikin sahih bukhari a lamba ta 3231 yana cikin musulun kuma a lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da biyar jama'a kun bi wannan asalin hadisin yadda yake a cikin sahihul bukhari kaga a nan ka ji iya yadda maganar take amma kaga can da ka koma wurin malaman tarihi ka ji ta da tsawo har su addasu sun shigo to amma nan su su imamul bukhari da yake malaman hadisi ne za su ta tattacewa duk abin da ba su amince da hanya ba sai su aje sai su tashi sai su ruwaito asalin kissa to sai kuma a ban malaman tarihi su kuma da sauran labarai وقام في تلك الليلة يصلي وأولا دليل سيدنا زن الله يمكن صلى فصرف إليه نفر من نفر أقول فصرف إليه نفر من الجن sai aka tunkuɗo wasu tawaga daga aljanu gare shi fastama'u qira'atahu sai suka ainihin wato saurari karatun ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yash'ur bihim ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai san da su ba Allah ya tunkuɗo su sun kaɗo wannan nahiya shi manzon Allah bai san da su ba hatta nazala alaihi qaulullah ta'ala har sai da magana Allah madaukakin sarki ta sauka a inda Allah yake cewa wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu ina son kafin mu ci gaba da karanta wannan din akwai wani sharhi da ya danyi a nan ƙasa takaitacce mu dan karanta shi zai mana fa'ida kwarai da gaske gashi a lamba ta biyu ke cewa jarrabna fi huna alama ware da fi kafirin min kutubi sira da muka ainihin wato bincike abubuwan da suka zo a cikin tafan tarihi a nan an istima aljin li qira'ati alquran alkarim kanat tilka al-laila marji'uhu min at-ta'if sai maga littattafan tarihi suna bayyana cewa sauraron da qur'i aljanu suka wa karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru ne a daren nan da annabi ya dawo daga ta'if وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء كود إنت أقول ساباني أو رمى لما يشن أول من درجني كوك أول ملوكتيني ويرجع في ذلك ويرجع في ذلك إلى ابن كثير يتي أما أقوم أبي بتفسير ابن كثير أتكلم مجلد نبي شافي نبي ستين بأكو وقال شي ابن كثير بأكو جاء من بيتي شي وعيه ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة أي ليلة الرجوع من الطائف فيه نظر dangane da cewar aljanin nan sun saurari karatun annabi ne a wannan dare da ya dawo daga ta'ifin ce wannan magana akwai abin bidiyo a cikin ta fa innal jinna domin su aljanin nan kana istima'uhum fi ibtida'il iha ya faru ne a farko farkon wahayi a farko farkon wahayi wannan ku shekara ta goma ne ko kun fahimta to ka ji dai ibnu kasirin yace maka fihi nazar to ya dai mu dawo mu tattauna mas'ala wajin al-qayyim yace sannan kuma a wajin al-qayyim a je a duba ibnu al-qayyim ko wajin al-qayyim fi zabi ma'ad kenan a duba zabi ma'ad a cikin mujalladi na uku shafi na 32 marji'ahu yayin da annabi ya zo ya wuce wasu tarin dabino a wurin dawowar shi قام يصلي من الليل في تاشنا صلى الدري فصرفت إليه نفر من الجن في أكا تنكتو مش وستار الجن فاستمعوا قراءته في فكا سورار من كراتنشي كاد تكان ابن القيم وابن كثير أنسى من مغنغني مبنبنتاكين bari sai mun gama karanta waɗannan bayanan tukuna sannan za mu dawo mai kan matsala amma dai na san ka san ibnu kasirin yana musu cewa a wannan daren ne a yayin da shi kuma ibn al-qayyim yake tabbatar da cewa a wannan daren ne to gashi aka ce wa qama fi tilka al-laila yusalli sai annabi ya tashi a wannan dare yana sallah fasurifa ilayhi nafarun min al-jinn sai aka tunkudo mishi wasu tarin aljanu fastama'u qira'atahu suka saurari karatun shi ولم يشعر بهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الله بما تنسى زيبا ya yi karatun shi ko a wannan dare a cikin sallah ashe aljanu sun zo har sun saurare shi hatta nazara alaihi qaulullahi ta'ala har sai da magana Allah madaukakin sarki ta sauka gare shi wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran Allah ya ce tuno lokacin da muka tunkudo maka wasu tarin aljanu suka saurari alqur'ani falamma hadaruhu aljanun da suka iso wannan wuri qalu ansitu sai suka ce ku saurara ku saurara ishara a kan ne aljanu suna tafiya ne cikin harguwa da hayaniya suna cikin tafiya da harguwa da hayaniya da daddare Allah madaukakin sarki shi ya tunkuɗe su amma asalin yadda kissa ta faru yadda za mu za mu karatu wannan tarihin dalla dalla a wata gaba insha Allah a lokacin da kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aljanu sukan je sama domin jiyo in rakin da mala'iku suke yi to ya suke zuwa sama din a lokacin babu wani space technology babu kubba a holo ilimin babu wani abu da ya suke zuwa hawan juna suke wannan in yi ke sai wannan ya tsalle ya hau kan shi karka ce za ka yi ba kai ne mutum da aljanu kuma mutane kuna yin irin haka balle aljanu ko mutane ba a ganin wani ya muke sai ya tsalle ya hau kan shi ba akwai hadari na sun haka ba to balle aljanu saboda haka wannan yi muke sai wannan ya tsalle ya hau shi sai wannan ya hau kan wannan sai wannan ya hau kan wannan sai wannan ya hau kan wannan na ƙarshe in ya biyo hirar sai faɗa na ƙasa da shi sai faɗa na ƙasa sai faɗa na ƙasa idan na sun yi nasara ba abin da ya same su shine sai su zo wannan magana sai su kawo ta zuwa ga ɗan duba ko ɗan tsibin da suke aiki idan da su nasara ba shine sai ka ga an biyo su da yula wannan taurariya da ake kiranta shihab sai a biyo su da ita shu shine za ka ga ta zo ta ainihin shuɗa to wanda ta samu ta buge daga ciki in ta buge wanda ke ɗauke da labari na ƙarshe labari ba zai kai ba ko kun fahimta jama'a to waɗannan ainihin aljanu haka suke sun suna nan sai suka ji in sun tafi sama sai a kore su in sun tafi sama sai a kore su to sai suka kira taro wannan taron kuma aka ce sun kira shi ne a nan kasar laraba aljanu fa ake magana wannan hadisi ne sahihin cikin sahihul bukhari sai suka kira taro cewa a da suna zuwa sararin sama su ɗauko labarai su taho lafiya ba amma daga baya sai aka fara biyo su da tauraro ana hallaka su wannan to akwai wani abu da ya faru a ƙasa shi ya jawo shi ya jawo wannan jirgin halin a sama abin da za a yi suwa na ku kada ku gabas suwa na ku yamma suwa na ku kudu suwa na ku arewa to waɗannan aljanun da aka kaɗe su suka yi daidai wajen ba'id din su ne waɗanda sun taho kenan sai da annabi yana sallah sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta to kaga yana karatu yana sallah yana sallah da yayi a cikin sallah ne yake karatu to kaga wannan tafiyar karkasa rai tafiya ce ta suwa tafiya ce ta yan daba daga cikin aljanu ba musulmi a lokacin cikin su tare da cewa a cikin su akwai kiristoci akwai yahudawa a cikin su don a cikin karatutukan da za a zo ana karanta a waɗannan ayoyi shine za ka fahimci haka za ka ji imanin su gaba ɗaya da annabi Musa ne gaba ɗaya to ƙarshe da suka taho din suna hayaniya to sai suka fara jin wannan karatu sai suka ce an fito an fito ku saurara falan ma qudiya lokacin da aka gama wannan karatu wallai ila qaumihim mundirina wannan karatu na qur'ani da suka ji har sun gamsu har sun shiga addinin musulunci to shi ke nan sai suka juya to cewa wallai ya nuna sun koma kenan ma'ana sun samar bayani da suka samar bayani kuma ba su nemi cewa sai sun zo sannan za a yi shawara za a karɓi wannan addinin ko ba za a karɓa ba su har sai suka musulunta don haka kai madadin su dawo da labarin sai suka dawo da sun musulunta ma har wa'azi suke kalu sai suka ce ya kaumana ya ku dangin ya ku jama'a mu in na sami ina kitaban mun wani littafi ne in zula min ba'adin musa wanda aka saukar da shi bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi wannan littafin yana gaskata littattafan da ya samu gaban shi to malamai suka ce me yasa suka ce inzila min ba'd Musa me yasa ba su ce inzila min ba'd Isa ba don Qur'ani an saukar da shi ne bayan Annabi Isa ba bayan Annabi Musa ba malamai suka ce fassara guda biyu fassara farko ita ce su waɗannan Yahudawa ne mabiya Annabi Musa ne na haka ba su imani da Annabi Isa ba don haka su a wurin su daga Musa sai Muhammad daga Attaura sai Qur'ani Isa ka ba su imani shi ne su imani da Injila ba na ka sai suke cewa mutanen su da mutanen su na Yahudawa ne masu imani da Attaura sai suka ce mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan Annabi Musa fassara ta farko kenan fassara ta biyu waɗannan asali na Allah ya ɗaya musu labarin zuwan Annabi Isa ba su ma san da labarin shi ba balle su imani ko su kafirce me yasa saboda zuwan annabi isa da ya yi a wancan lokaci zuwa ne na ɗan lokaci amma annabi isa zai zo nan gaba a lokacin da a lokacin ne zai baza da awashi don haka da'awar annabi isa a ƙarƙashin wannan abin da aljamin suke faɗi ta saje cikin da'awar annabi musa da kuma da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan ya zama abin da annabi isa ya kira bai sha banban da abin da annabi Musa ya kira ba abin da kuma wannan sabon littafi ya zo da shi baya karo da abin da annabi Isa zai yi wa'azi a nan gaba dan haka kawai sai aka haɗe tarihin annabi Isa a cikin wannan jumla sai suka ce inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa mun ji wani littafi da aka saukar bayan Musa musaddiqan lima bayna yadayhi shi wannan littafi amma yana gaskata littattafan da ya samu a gaba gare shi wato da ƙur'ani ne bai ƙayyata attaura ba ya gaskata attaura ya hadi ilal haqqi wannan littafin kuma yana jagoranci ne zuwa gaskiya wa ila tariqil mustaqim sannan yana ainihin tsere mutane zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya kun ji irin wa'azin su da kuke yanzu wani yake nuna a zahiri dama asalin waɗannan aljamin evangelist ne su ma 'yan bishara ne don dan bishara yau in yi musulunta gobe sai ka ji ce zai fara wa'azi tun da dama takan din ya saba da ka'idojin wa'azin ya san yadda ake yi amma abin ya canza salo ne daga christianity zuwa islam daga judaism zuwa islam ma'ana abin da muke cewa ku da aka tura ku ku je ɗauko labari ai kaga da turai yan jarida ne za su dawo da labari cewa to mu dai ga abin da muka dawo da shi kuma waɗannan abubuwan da muka dawo da shi manyan su duba su gani yaya al'amarin yake amma waɗannan da jabi sai suka auna daga aunawar kaga har sun fahimci qur'ani gaskiya ne bayan gaskiya ne yana gaskata littattafan da ke kafin shi sannan dubi daga cikin abin da suka fahimta da qur'ani yake yana shiryarwa zuwa ga gaskiya sannan kuma yana ɗora mutane akan miƙaƙƙiya hanya kun ji matakin farko na wa'azinsu mataki na biyu suka ce ya kaumana ya ku jama'ar mu ajibu da'iyallahi ku amsa wa mai kiran Allah wanda yake kira zuwa ga Allah ku amsa mishi wa aminu bihi ku imani da shi yanzu har kun nada kansu sun zama wakilan annabi Muhammadu a cikin mutane su sun je suna wakilta annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam madalla da wakilci irin wannan a ce ka yi imani da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har ka mai da kanka kai yaron shi ka zo cikin jama'arka kan ya jama'arka sharhi da alheran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku jama'an mu ku amsa wa mutumin nan domin ya kira mu zuwa ga Allah ku yi imani da shi idan kuka amsa mai kuka yi imani da shi ya gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim Allah kuma zai tsoratar da ku daga azaba mai raɗaɗi to kaga duk inda wa'azi ya kai aka fara magana gafara da azaba wa'azi ya ƙare yanzu ana son ajiya ta amsa za ka bayar to don haka sai suka fara cewa wa man la yujib da'iyan lahi amma duk wanda ya ki amsa wa mai kiran Allah falaysa bi mu'jizin fil ardi to ba zai gagara ba a duniyar nan walaysa lahu min dunihi awliya kuma ba shi da wasu masoya da za su kare shi daga Allah saboda su aljanu sun san aljanu zai rinka tunanin to in ta in ta ce abin ba sai in gudu can ba su duk sun san kansu shi yasa a cikin wa'azin su aka fahimci haka duk wanda ya gagara ya kangare to ba zai gagari Allah a bayan ƙasa ba kuma ya san cewa in har ya gudu daga Allah to ba inda zai zo tsira sai Allah ya kama shi ula'ika fi dalalin mubin aljanun nan sai suka cike da cewa waɗanda suka ki amsa wa kiran Allah suke tunanin sun gagara to waɗannan su ne ke cikin ɓata bayyananniyar ɓata jama'a kun yi abin aljanu lokacin da suka ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan yana daga cikin darussan da malamai kullum suke jan hankalin aka ji wannan tarihin sai a ce kaga mutumin da ya fi kowa tambara so da dama in ya ɗauki gaskiya shi kuma ya fi kowa bin ta kai tsaye kai dai ka tuna umar ka tuna hamza to sannan ka tuna aljanu aljanu da suka gagararru yanzu kuma kaga da suka yi imani kaga ba sa kwana kwana to haka al'amarin yake waɗannan an turo su ne don su gano maganin matsalolin da suka damu aljanu da yasa ba sa iya zuwa sama amma kaga sun buge da musulunta ina fata an gane walamma aqbala ala makka yayin da annabi ya kusanto makka kala lahu zaid bin harisa sai zaid dan harisa wato bawan shi sai ya ce da shi kai fa tadkhulu alayhi wannan dan Allah ya za ka koma ka shiga wurin su wa qad akhrajuka ahali sun fitar da kai sun kore ka ya abu quraishin wato quraishawa ya abu quraishin wato yana nufin quraishawa quraishawan nan sun kore ka sun fitar da kai kuma ka dawo gare su fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا زيد يا اخي زيد ان الله جائل لما ترى فرضا wannan abin da kake gani Allah madaukakin sarki zai sanya shi ya zama wani buɗe ne wa makarajan kuma wata mafita ce wa inna Allah nasiru dina kuma Allah madaukakin sarki ne taimakon addini shi ne wa muhjira nabiyahu kuma Allah madau wa inna Allah nasiru dinihi Allah ne taimakon addini shi ne wa muhjira wa muzhiru nabiyyi sannan Allah mai taimakawa addinin shi ne mai karfafa annabin shi ne wato wannan tsanani da makka dai tsanani in tsanani ya tsanani to sauki ya taho ne ka duba a lokaci na damina musamman damina a matakin ta na farko wani lokacin sai ka ji gari ya dauki zafi to in zafi ne zafi sai ka ga karshe ta huce ko dai ruwa ya faru ko an samar da wani hadari wanda iska za ta biyo baya gari ya huce to idan al'amarin da'awa ya zafi zafi ya zafi to Allah zai kawo buɗi ne kuma zai kawo saukin shi fa arsala ila al-ahnaf ibn sharif ibn sharif sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika wa al-ahnaf dan sharif ne jirahu don yi mishi alfarma ya fito daga makka ya zo ya rike hannun shi ya shiga da shi makka shine alfarma din ina fata an gano fa atazara sai ya kawo uhud ya nuna ba zai iya ba ثم أرسل إلى سهيل ابن عمرو sai ya aika wa suhail dan amr fa'tabara shi ma sai kawo izini thumma arsala ila al-mat'am a ila ko al-mat'im ibn adu sai ainihin ya aika zuwa ga mat'im dan adu fa azara ku sai mai ijara wannan mat'im dan adu shine wanda nake yawan faɗa muku lokacin da al'amari yayi annabi kunci shine karbi wasu kuɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam yin mishi ainihin kasuwanci a ɓoye yana kawo annabi riba yana cin abinci ko kun fahimta to ka biya ba ba annabi ya aika wani zo ka shigo da ni garin nan wani ya kauce wani zo ka shigo wani ya kauce sai shi wannan matsayin dan abin shi ya sa lokacin da aka zo yakin badar da aka kashe kafirai saba'in aka kama saba'in aka ɗaure sai annabi ya ce da matsayin dan abin yana da rai in ya roƙe ni game da waɗannan mutanen zan yi mishi sai ku tuna karatun mu na jiya a lokacin da ka samu kanka a cikin kunci da waye da waye da waye da waye suka tsaya maka to lokacin da Allah ya ɗaukaka kai mai da kai wani abu to waɗannan mutanen in suka zo da alfarma sai kai musu ko kun fahimta jama'a shine abin da karatun jiya muka kumanta ba daga ƙarshe yake nuna mana to na daga ciki ka ji irin alherin da wannan mutumin ya yi shi an fahimta jama'a wannan tarihin da muka karanta ga shi malam yake a karanta ainihin littafin sunan huda na malam shani a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da tamanin وقد حفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمطعم هذا هذا الصنيع من ذن الله يا كياي ذا تاريخنا من ذن الله يا كياي يا مطعم دان عدي ومن أين الهيري بيمشي فقال في أثار بدر a lokacin da aka tattaro waɗannan kamannin yakin badar sai annabi ya ce lau kana muta'in ibn abi hayyan ba muta'in dan abi yana da rai thumma kallamani fi ha'ila ibnatina sannan yi min magana game da waɗannan rubabbun nufa na rajulu la taraktuhum lahu ba na saka mishi su ba ne mishi alfarma wannan hadisi yana nan a cikin sahih bukhari lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da ainihin talatin da tara ina fatan kun fahimta wa alaikum salam na a shi ya rasu da mutuwa irin ta haka kawai ta ajali yayi tun a makka ina fata an gani na wallahu alam shi ma gaskiya ban ban tantance wani abu da dangane da wannan ba Allah maraukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji tarihin fitar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ainihin makka zuwa ba'is kuma kun ji abin da ya faru ya rage matsala ɗaya wadda muka ce ya kamata mu tattauna ta daga ƙarshe shin a wannan dare ne aka turo waɗannan aljanu ko ko wanne lokaci ne ingantacciyar magana ita ce a wannan dare ne shi yasa shi ma malam kai tsaye ya zo sai gina ta a cikin littafin shi amma a ƙasa sai kawo saɓanin da malamai suka yi a inda ya karkata akan maganar ibn al-qayyim kenan ita ko maganar ibn kafir dama ba ya karyata ta bane kai tsaye ibn kafir dama cewa ya fi nazar akwai abin dubi a ciki galibi in ka fi irin wannan ne ya wasu abubuwa ne suka taso wa malamin ba zai saki jiki ya yarda da maganar ba ba kuma zai iya sakin kwambiyar shi ya karyata ta ba gaskiyar lamari wannan tun kudo aljanu da aka tattauna inda sakamakon haka waɗannan ayoyi suka sauka da kuma ayoyin suratul jinni da makamantansu gaskiya ya faru ne a wannan ainihin dare wanda har malaman tarihi suka koma suna kiran shi lailatul jin daren aljanu amma kun ji a farkon tarihin an nuna shi kanshi bai san sun zo ba sai bayan da ayoyin suka sauka sa'an nan ya san cewa ashe sun zo sun saurara ga kuma aikin da suka koma suna yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu waiwayi wasu matsaloli masu ɗimbin yawa daga ciki akwai matsalar wannan dattijo mai suna muka'imu dan adi wanda wannan zai bani dama in Allah ya so kafin mu fita daga waɗannan darussa gaba ɗaya har zuwa ƙarshe wanda zai iya kai mu kasar har na ainihin wato 65 insha Allah ta'ala zan binciko mana tambayoyi guda biyu shin Abbas ya dawo ya musulunta ya haɗa kai tare da annabi a bayyana ko ka iyanan ta tsaya idan iyanan ta tsaya ko wannan abin da Abbas ya yi ya isa a karɓe shi a matsayin musulmi da a yau za a saka shi cikin sahabbai a saka shi cikin as-sabiqun al-awwaluna mimman amanu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam in Allah ya so za mu zo da amsoshin waɗannan insha Allah na biyu ko mutsa'in dan abin ya tabbata cewa daga baya ya musulunta za mu dawo za mu tattauna waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala to sa'an nan ga darussa malam yace nakitu ma hadha al-juz'i min as-sirah an-nabawiyya mu dan tsaya a wannan bangare na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wato bangaren fitar shi daga Makka zuwa Ta'if da kuma dawowar shi min bayyin al-fawaid at-taliya dan mu rubuta fa'idojin nan masu zuwa al-ula fa'ida ta farko نلحظ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل الطائفة بدأ بأكابرها zamu lura cewa da manzon Allah ya shiga ta'if sai ya fara da manyan gari haka ne ko ba haka ba sai ya fara da manyan gari manyan ma kuma ya dubi waɗanne ne manyan a cikin manya wa hina idin fa shakhsu yabda'u fi da'watihi ila Allah dan haka abin da ya dace mutum ne zai fara da'awa zuwa ga Allah ya fara tare da ainihin irin wannan tsari ma'al ab fil manzil ya samu mai gidan wani ne uba a gidan ka fara samun shi saboda Allah ya sa ya fahimce ka shi umarni zai bayar a gidan kai ba abin da yake so a yi idan yaron gida ya fahimta fa to karshen ta ba a fara batar maka ko kun fahimta jama'a na ga za ka fara da'awa ko ka fara da manya kuma da ku ji wani abu za ku mamaki idan ka dubi nan ya ba da duka duk wannan karatun da muke taruwa mune da wa'azozin nan da ya da kasu sannan ba su taɓa jiwa sai da haka karka ɗauka cewa a yanzu shekara talatin muna wa'azi su ce ba sani ba wala ba sani ba karku mamaki shi yasa sai kun ba su kyakkyawar kula kuma kyakkyawar kulan nan da za ku ba su ko ya kamata duk wanda kake so sako ya isa gare shi to ka san irin hanyar da ta dace mishi kun ga manyan nan in za ka ba su karka fice ka ba su jihohi karka fice ka ɗauki kasar na bidiyo ka ba su karka ɗauki jihohi ka ba su wani gwamna ne yake da lokacin da zai zauna awa hudu da rabi yana kallon lancar karan bana maganin zumin bana yanke yake da awa tara da zai zauna yana kallon lancar mu akan dimokuraɗiyya ba shi da wannan lokacin na ba ka bashi audio audio ma za ka bashi kakka bashi na cassette saboda mafi yawanci a mota zai saurara teknolojin rediyo da motocin zamani yanzu galibi idan ba cd ba mp3 sai ka bashi in ba haka ba fa ka samu ka yi saving on memory akan memory na hansar ko na kwamfuta kawai ka bashi wanda in ya saka a kwamfutar shi ko a motar shi ko a menene zai iya saurare ya kamata ka lura da wannan kar ka bashi bidiyo kar kuma ka bashi kaset na audio sai dai ka bashi mp3 mp4 cd ko wani wani idan wanke ce ita kuma za ka ba ta mata aure ko budurwa to zai kuma kakka ba su na rediyo na saurare ko mp3 sai ka lura su kuma sai ka ba su dvd ko video cassette saboda su kuma mata in kyale-kyale ne su suke su zama lamu yana magana da yawa ike da hannun shi nan sai ka gabbi sun zauna tsaf to haka yara suke duk da ka samo kasar ɗin wa'azi na rediyo ka kawo ka zaunar da yaran ka ka danna musu ka ce ku saurara kafin fito wanka za ka zo ka samu sun watsi saboda kai su zauna su saurara yanzu kake gani ba ta gani amma duk saƙon da kake so ya isa ka danna musu kana dannawa a suna leƙwa ta da eh sai ga kowa ya rubuta ciki ya yi tazumi haka to saƙon na shiga kenan sau da haka dole ne ka lura da wannan to idan har manya ne to sai ka sanya za ka yi ka shiga musu da saƙon ko kun fahimta mun samu wani lokaci daga cikin hikimomin da muka yi sai a haɗa kasusuwa na bidiyo tun a da da ba bidiyo ma kowane ne wane sai a samu kasar na bidiyo gida ne na babban mutum ko wani babban sarki ko makamantan haka muka je sai mu ga wani driver ne ko gateman sai mu gaishe shi ka ba ni a'a sai to rike nan sai a aka ba ta mala Allah ya saka da ruri a ya ga shi yana gateman kai ya ganka a fitta malaman kai ka kawo sadaka ka ba shi to wannan akwai magana ka ga wannan kaso zuwa eh to ka ba hajiya sai ce wace sai ka ce uwar gidan kai amfani da hankali kar ka ce eh to gaskiya matan gidan ne sai ka fahimci kai ma ashe lalube kake ba hajiya ya ce wace sai ka ce uwar gida a bata shi ke kai sai kai gaba to tun da gani waye ya baka a wani malami ne ya ce dai akwai lambar waya a ciki shi ke nan sai ka gani sai ka ji ta buga tun ana landline 334812 din sai ka ta buga waya na ga an ka aka son mai eh hajiya sadaka ce ma kawo miki na wa'azi a a a ana saka da alheri a a daga ina ya ce daga zariya ce to Allah ya saka da alheri shi ke bayan gana biyu sai ka je ka samu gidan gashi nan duk sun zama irin da'awar ka suke ka je muka samu wani kasotaccen sarki can a goza za a barno rubin shi nisa suka je ce a na dalla ce ai wallahi a rama duk gida na irin sallaka ake yi na dole duk gida na irin sallaka ake yi na dawo daga mai digiri ne na zo zan yi garin sai na rabu aka kai ni gidan sarki na sami na sabo na bashi nace gashi aka yi wasa hajiya ido ya kai musu shi ne bayan shekara biyu ne ko shekara uku an gayyato da wa'azi gari shi ne na zo ce a duk gidan irin sallah ta ake masha Allah haka aka yi sarki a garin nan ma shi ma haka muka kai da kanshi ne na faɗi ne ta da sarkin jazar aka zo wata rana an ji an kai tsogini an kai gulma an kai kaza an kai kaza mun ga muka zauna sai yace to ita duk ku gama tsogini duk ɗayan mu irin sallar shi suke yi yace wata rana na sa yaro mana limanci kawai ya taso daga sujuda sai ya zauna to mu ma muka zauna kuma sai ya tashi da ka ga ita da sallah muke ce wata irin sallah yake albani ne ta so ya kamata ku gane haka to sa'an nan akwai waɗanda za ka dube su 'yan zamanin da su kuma website za ka ba su sai ka ce min ga inda za ka klikin a kan intanet wani kuma cewa ba ka kawai abin da za ka buɗe bluetooth ɗinka zan turo maka wani message sai buɗe kawai sai ka turo mishi wani message sai ya ji haka a hankali a hankali ake yi shi yasa akwai wani matashi tun yana yawo a garin Kaduna yana ce da littafai na boko na turanci a hannu sun ce musu ya kamata ka buɗe shago kamar ya fa gashi nan ya buɗe a nan Jigawa House Jarin Tawhid amma yanzu ya mai da wurin da'awa kwana wannan wurin ya taimake mu a wajen da'awa sosai saboda idan muka yi wa'azi muka faɗi wasu matsaloli masu hassada da ƙiyayya da da'awar musu je su ɓata abin su ɓata abin wani lokacin sai su kaɗa kan yan boko sai ka ce mishi a'a magana da na faɗa tana nan a cikin sharhin jami'ul ulum wal hikam sai dan boko ya ce to ai da balaranci ne ne ko da kuma sai ce mishi a'a akwai littafin na na turanci sai ce akwai ai na zai ce mishi tafi da awakana tafi da tauhid da ya je shi kenan ya siya da ya karanta sai ce gaskiya ne shi kenan sai gashi a garin Kaduna yanzu babu wata da'awa da ta fi kowace karɓuwa fiye da da'awa ta sunna alal manhaji salafi saboda duk wani littafi da za mu tattauna duk kaga wannan littafin da muke karanta za ka je ka samu akwai irin shi ko shigen shi wanda yake da turanci ne duk abin da muka faɗa yan arabiya ne masu hasada sai su ce ƙarya ne ku rabu da shi kun taɓa jin wannan maganar sai dan bai ya ce eh to amma bari mu ga ko ba a ce ka rabu da shi ƙarya ne sai kawai sai dan bai lokacin sai bugo waya sai mu ce je ka wuri kaza ka sai littafi kaza yana zuwa shi kenan ko da ya je ya sai littafin haka ya faru muna aikin hajji bara wani sanata ne daga ganda suka buga kanshi na faɗi wata fatawa sai suka buga kanshi cewa ƙarya ne babu wannan abin littafin duniya sai ka ji yanka ana maka fa kai ƙarya a Najeriya kai ƙarya a Ka'aba a Makka mun ce a ina yake amin ka ga mun ce ban gane ka ba sai ce to akwai wata fatawa ne da kai shine aka zo aka ce mana kaza kaza kaza kaza kaza to ni kuma na san ka tun ina secondary school shine nake so don girman Allah wani littafi ne na turanci wanda zan je in samu wannan bayani sai nace mishi zo mu je sai na tafi da shi asalin reshen wannan da awa kwana din ai yana kan ainihin wani babban hotel ne a nan maka a Hilton abin shi kenan muka tafi muka je nace to kaga wannan littafin gashi ne sai na ɗauko sai na buɗe mai sai nace kaga magana karanta sai ce eh sai ce to yanzu in yi mishi recommending wasu littattafai a nan da zai siya sai na ce duk littafin da ke yin na maka recommending din shi sai ce to kowane ya haɗa mai kwafi uku a ya ko rabin gane mazzo da ya kai da ake tuhuwa da ita daga sanat kai kana wasa ne kai ustazi da ni da kai na da ce bulidin haramu dubu biyu kai ta tsaki wallahi haka aka shirya musu kowane littafi ɗaya kwafi uku katan katan haka ya fito da kuɗin in dollar ya biya akwai gaban aƙida akwai na tafsiri akwai fiqh akwai kowanne abu kake nema ga su nan to irin waɗannan littattafan jama'a da yawancinsu da yawancinsu suna nan mun saka su akan website shine www.sultan.org s u l t a n sultan.org kana biya da gani za ka iya downloading ɗinsu akwai lakcoci na turanci akwai na video akwai na audio akwai kaza akwai kaza akwai kaza fatan komai ga jama'a idan kuka dubi wannan sako da annabi ya bar mana amana ce sallallahu alaihi wasallam amana ce a kowane zamani dole a samu malamai su isar da wannan amana da gargadin yadda al'amari yake gare su yanzu misali ibn kasirin da ya rubuta mana tafsiri nan da muke karanta shi da la'asar nunan galibin mu 'yan najeriya ta arewa mun fi ba da muhimmanci fiye da saurari fiye da karatu ana karanta mutane na saurara ana amfana kaga ibn kasirin shi ya yi abin da ya cancanta yi shi ne ya rubuta mu kuma a yanzu menene ya cancanta ne mutanen mu zo mu karanta musu saboda haka ita da'awa dole ne ku isar da ita ga yadda ta dace kaga anan abin da ake cewa annabi ya fara da manya to mu ma in muka isa gida mu yi kokari mu fara da mai gidan idan ma'aikata ce wata ministry ka fara da minista ko da ba musulmi ba ne ka nemi appointment ka je ka zauna da shi ka gabatar mishi da bayanai me yake tafa da kai sannan in zai yi kai hintin din shi ka kawo mishi wasu 'yan takaitattun bayanai da zai zai bincika wannan duniya ta intanet mu ne kawai talakawa intanet yana mana matsala jama'a intanet yau ba matsala ba ne shi sa nan da ɗan lokaci kaɗan ko 'yan makonni za mu yin intanet na makarantar nan mu sake shi kawai ko kusa da makarantar ka je ka zauna kawai ka buɗe laptop ɗinka kai browsing haka duk duniya ake yi mu ne nan intanet ya zama matsala ana ruwa dan a dan a ce aiki gidan yalla barwa ne aiki suwa ne amma internet ko ina ya kamata ya zama mun ba dan irin wannan dogmatic tunanin namu ba kamata yayi yanzu ABU nan ya zama sakamakon ABU duk mutumin da ke zare yana iya browsing free saboda an je an kafa duk na'urorin a cikin nan campus an yi kokarin a saki abin ya taho kongo to kaga abin da za a sako shi ta hukun gani zai hana shi ya karasa sauran bangarorin zariya to amma abubuwan sai da ba sa aiki yadda ya kamata abubuwan ba sa aiki yadda ya kamata so ya kamata a matsayin ka na mai da'awa ka lura da matakai da ake bi na da'awa din kuma ina ne ya dace لأن له تأثيرا على من في منزله saboda in ka fara da uban gidan to yana da tasiri ga mutanen gidan wa fil qarya idan ƙauye ne ka je auli balda ko kuma gari yanda bi ya ala da'iya ila Allah an yaqdira an yaqdira amiraha ya kamaci ne da'awa ya girmama sarkin wannan gari wa yabda bil zahabi ilayhi ya fara zuwa wurin shi wa ziyaratu ya fara kai mai ziyara jama'a kun fahimci wannan batun abin da ya faru kenan a wancan garin da nake gaya muku goza a jihar Borno kun dai yadda al'amari ya faru ana nan sai matasan ahli sunna suka aiko min da goron gayyata muka shirya muka tafi ashe sarkin nan ya samu labari yana samun labari sai ya zo ya aje bafadi standby a masallacin ahli sunna ina isowa ina sauka zuwa bafadi ya zo ya tarbe ni yace mai martaba ya ce a gidan shi baka sauka abincin shi baka ci sannan kuma za ka yi wa'azi a masallacin shi ne na ce aji a ce mai martaba na amsa kuma na gode da gudu da fadi ya juya su kuma matasan ahli sunna malam ba mun da yake kara me za ka cikin gidan sarkin gargajiya ne ce sosai kuwa ni ce da ma wurin su muka zo ko ahli sunna kan ko da kun shiga aljihun gargajiya ce za mu je mu mai da ita dan ya ɓaci in ka ɗan gaggau ta fi shafi shafi shafi shafin da nan sai ga mota ta dawo daga fada to Allah ba ta malam je ce bismillah muka tafi muka je wallahi ina sauka a mota yana fitowa daga fada shine yake faɗin wannan yace Allahu akbar yace wallahi duk gidana irin sallar ka ake da kalmar ya fara muka je muka gaisa muka tattauna ya ji daɗi muka zo muka wa'azi a masallacin shi muka sallama kasu gari muke to shi kenan yanzu kuma waɗannan ranakun naku ne muka zo muka yi musu wa'azi sai kuma ahlus sunna wannan ya haifar da alkhairai masu ɗumbin yawa in ka je ka samu mutumin goza tun daga wancan da kusan shekara goma ce nake magana ta haifar da alburai masu yawa su kansu ahlus sunna matsalolin da sukan fuskanta tare da sarkin ada alhamdulillah duk suka yayi gari suka zama tarihi suka yayi gari da shi suke haduwa suna hawa kan dutsen goba suna zuwa suna musuluntar da mutane saboda ada babu wannan rafo din babu wannan fahimta tsakanin su da shi saboda shi ya kawo izini da cewa shi dinnan fa da shi da mahaifin shi kiristoci ne yace da girman shi mahaifin shi ya musulunta a hannun baban limamin wannan lokaci to daga ƙarshe dai in tabbatar muku da cewa wannan alaƙa ta su da ta kyautatu shi yake jagoranci suna hawa kan dutse suna yin wa'azozi har wata ran suka je suka musulantar da mutane ɗari da wani abu evangelist kiristocin jos sai suka ji labari suka je suka ɗibi masu wa'azozi da menene suka tafi suka je za su rundantar da su suka ce a maganin su da ba su taso ba to shi kenan waɗanda suke shirin za su shiga wani addini to su zo su shiga kiristiyaniti suka ce a sai sarki ya zo da shi da malaman shi shi ne sarkin ya sake aiko mini in zo a lokacin nan kuma ya daidai da ina final year exams ba zan iya zuwa ba ina da uzuri so abin da mana yake cewa a nan idan ƙauye ne ka zo to ka fara da sarkin gari ko kun fahimta jama'a sunanan sha'ibu imamu da'awa da kuke ce mishi mun kuke shiga cikin ƙauyukan nan na zage-zage wajen ƙekara da sauransu da ƙasashen zage-zage nan can ciki in suka shiga sai suna samun cikas sai suna samun cikas wannan sai suka yi hikima suka je sai suka karɓi takarda wurin sarkin zage suka nuna mishi suna zuwa suna wa'azi kuma wannan aikin da suke nashi ne suka ɗauke mishi amma in suka je ga matsalar da suke samu shine za su takarda to duk inda suka je sai su gabatar da takarda wurin dagaci ko hakimi cewa mai martaba sarki ne ɗauko su kaga abuja za su sami masauki sannan kuma kai dagaci ko hakimi ka isa kai wasa malaman sarki ne waɗannan abin da nake nan da muka fi adamawa jama'a bayan kwana biyu da nan na na ga irin yadda al'amarin ƙasar yake sai na je sai na dan fare jikin lami da lami da baban lami da na yanzu lami da aliyu mustafa baban wannan barkin din shikenan ni ba ma na cewa ranka dade baba nake ce mishi in ce mun gidan mu ne to yana jin dadin a wannan kalma shi ne har wani lokaci muna karatu a wani masallaci na ahlus sunna wani ran suka zo suka ce su ai kungiya ta ce in kai ba dan kungiya bane kakkawa aje a masallacin su kaza kaza kaza kaza ni ma na yi tun da na san siyasa ce na ce za mu bar masallacin ku ne muke da gata ga masallacin sa kofar gidan mu aka ce ina muke kofar lami da masallacin gidan mu ba mu da mu baba na a garin ai wani da fada ya sheka a guje ya je koyi fada rani da ya ji daɗi ya ce to shi ma an ba shi don ya kai shi masallacin yan wari wari masallacin yankin daji ta masallacin ya asali gidansu to haka ake yi in ka yi ya zama ɗan yi kai ma ka yi har a lokacin da sai dan matasa a goga suke cewa me yasa ban je in je wurin sarkin gargajiya na ce a malam bakar da mutum yana da rayuwa mana wasiya yace duk garin da kuka je za ku yi aji ku je ku haɗa kai da sarkin gari idan sarkin garin ya karɓe ku ma dalla in bai karɓe ku ba ku ci gaba da wa'azi Allah zai ba ku nasara to akwai hikima a cikin wannan malam yake cewa don haka abin da yake daidai da mai da'awa idan ya je ya fara aikin tafiya wurin sarki ya ziyarci sarkin bal wa yastahsin al-istizan minhu yayi kyau ma ya nemi izini a wurin shi mu martaba mun zo kasar ka ne za mu wa'azi bayan haka muna neman izinin ka ko muna neman ka zo ka albarkaci wurin wa'azin namu wallahi jama'a haka muke ko a kudancin nan kudancin nan wannan kun ga dokta da ya zo nan wannan rijistra na jami'ar Ahmadu Bello Dr. Abbas in kuka je kuka bincike shi abin da muke kenan a kasashen cross rivers da akwa ibom da kuma ainihin menene port harcourt river state da delta state wajen su safale da sauransu din nan in muka je za ka je ka samu sarkin garin kar ka dauka yayin kirista ne don kaga coci a kofar gidan shi karshen ta ma shi baya zuwa coci ko kuma wani za ka je ka samu ma ba kirista ba ne idan kuka je kuka yi wa'azi kuka yi wa'azi aka samu wasu mutane sun bi wa'azin ku a garin so da dama sai ka ga sarkin garin ne yake alfahari ya ba da wurin da za a yi masallaci na kawo muku irin wannan labarin a baya to shi yasa wato kada mai wa'azi ya dauka kai shi abokin fadan sarki ne kuma sarki abokin fadan shi ne a ba a rasa cakusawa wannan kan rayuwa ce a dan jirga wani lokaci amma kar ka dauka cewa kai gaba ɗaya duk inda aka ce ɗan siyasa abokin faɗan ka ne duk da aka ce ɗan sanda abokin faɗan ka ne soja abokin faɗan ka ne mai mulki abokin faɗan ka ne in ka haka kawo kuskure ina fatar mun gano saboda mun je sulhun aure muka je a garin na faɗa garin na faɗa jihar gombe sulhu ne na aure muka je sai mun ce mu wuce gidan sarki aka ce mun ce mu wuce gidan sarki muka je sarki ya ji daɗi ashe ɗan shi ne yake aiko mishi da wa'azozi na ɗan shi yana aikin soja a fatakwal a lokacin muna zuwa yace masha Allah ka zama ni na riga ɗalibin naka ganin ka ashe shi kanshi da ke aika mishi da kasar ɗin bai taɓa ganin na ba amma yana aika da mahaifin shi kasar ɗin yace kasar dan haka sulhun auren gaba ɗaya sai sarki ya kira su suka zo na haka mu yanzu mun je ba da haƙuri ne ni yanzu mutanen mai martaba ne ni ne za a yi ba haƙuri mun ji daɗi nan take kuma kawai wani da fadi ya shiga gari ya fara ba da labari yau da daddare ba a yi wa'azi mun ce kai daga garin farkin fara sai zuwa ke zaki wannan la'azar muka kauce ce to sun zama da wa'azi muka ce Allah ya zo wata ran za a zo a yi a garin ma faɗa jihar Gombe haka rayuwa take so ba wai don kun yi faɗa da sarkin gari kaza shi kenan duk wani sarki ya zama abokin faɗan ku ba hatta shi wanda kuka yi faɗa da shi kar ku ɗauka har abada kana daga annabi ya faɗa da ƙuran shahar amma kullum fatan alheri yake yi ko da yake asali talakawa da san yadda ake faɗan manya ba ne faɗan manya ba ya ɗorewa za a yi nan a yi nan a yi nan a yi nan shi ke nan gobe sai ka ji an jiya da saurara yanzu kwana biyu za ku ji abin da za su ba shekara shekara biyu da ya kuka amtc ka ba ka ba ka ba kwana biyu ku ji cdb ne za su ba shi shi ke nan ku kuma nan suna ta yarin baki su kuma suna cin shi kenan a bashi ambasada ko a bashi wani abu shi kenan haka manya suke fada shi yasa an baka a hankali ba sai su baka kai muna nan da baran gani a hannu malai yake cewa wallahi la yafraqu fi da'wa bayna kabirin wa sabirin wanda duk baya bambancewa wajen da'awa baya iya bambance babba da karami wa amirin wa wabi'in baya iya bambancewa tsakanin sarki da wanda yake kaskantacce يقع في أخطاء كثيرة زي فادا تكون كرا كريما سيرا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ مع كبار الطائف قال دي من ذاك الله فارا من ينزل من طائف ووجهائها دكما ما سدرجة وجيها في الدنيا والآخرة ووجهائها دكما ودن دكما في درجة ولما لم يستجيبوا له بدأت أنسى من دفع raja'a sai ya koma ya taraka hun sai ya basu to da ya koma abin da zaka ce komawa ya kuma yana ta wa'azi yana zagin su a'a sai ci gaba da kallon sakon shi a wurin wani haka ake yi wato abin hakuri ake yi saboda in ka fahimci tafsirin na la'akar jiya da kyau mun bayyana cewa shirya mai biyu ce akwai wanda Allah kaɗan ya riƙe shi yake sarrafa ta ita ce saka shirya a zuci akwai yadda Allah a cikin iyayen shi ya ba da dama ga malamai da limamai wanda asalin aikin annabawa ce ita ce bayyana shirya to bayanin shirya Allah ya baka kai malami saka shirya a zucifa na Allah ne to ka bayyana ka bayyana kaka ce me ba a bayyana ba an yi a rubuce an yi a intanet an ba shi da yaren shi an yi kaza ya iya musulunta to sai ne a'a Allah ne bai nufa ba za ka ce annabi bai hamdu sharri ba duk sharri da aka yi hamdu bai bi ba sai ran da kuma ji an zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sai ce ya bi to a ran nan kuma wata aya ce ta tasiri kan shi a ran nan ne Allah ya kinta shari'a saboda haka kai ne wa'azi gaskiya ne ka cije akan faɗin gaskiya kar ka faɗi ƙarya kar ka goyi bayan shirme sannan ko da ka je za ka yi musu wa'azi kar ka narke tare da su domin so da dama an ka je za ka yi musu wa'azi za su yi ƙoƙarin bribing ɗinka za su kokarin juyar da kai ka fada cikin aljihunsu na gama wa'azi to alaba ta mala Allah ya saka da alheri to tun daga goman karshe ta zo sai malam ya kawo fasfo din shi ba ma za mu je umara sai a je a samu mishi visa tun kana da mutsuwa sai ka ce a aran kai da na gode Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri na gode amma akwai wasu harkoki da dama waɗanda ba za su ba da ba na samu zuwa umarar nan ba kai ran kai daɗe godiya nake Allah ya ƙara masarauta Allah ya ƙara kaza Allah ya ƙara kaza ka je ka samu irin kalmomin da ake amma a to shi kenan ala ga mata malai ka fasfo din shi kuma a ran ne da ya fito a ya ga ko ya ga da ya ya ya Allah a a a shi kenan you are finished an gama da kai ko kuma a ce to shi kenan ga wani LBO can ala ga mata malam zai karbi trailer biyu na taki shi kenan duk za su yi haka don su jaraba ka so sai ka daure abin shi yasa babu shakka matasa da ke tasowa a harkar da'awa a yanzu suna buƙatar orientation suna buƙatar a horar da su ya ake mu'amala da manya musamman akwai wata babban matsala ita babban matsala ita ce akwai wasu manyan malamai da suka yi nisa sai matasa suna ganin su da manya-manyan riguna suna ganin su da manya-manyan motoci kuma su malaman nan ba sa aikin komai ma hasali ma sai dawo ya ce ai na je wurin wani-wani shi ya bani kaza ai zan je wurin wani wani zai min kaza to amma ƙarshe abin da zai faru sai ka ga gyaran da ake fatan ya samu ba zai iya yiwuwa ba saboda ɗan wannan abin da zai iya ya baka kai ne malami kake ganin abin da yawa shi abin bai kai mai ko ina ba kuma ya san cewa zai iya salansu ya rufe bakinka da shi madalla to saboda haka matasa da ke tasowa domin mu abin da muke so ƙasar so muke a yi gyara kuma gyaran da muke so a yi ba ma son ya zama an yi gyaran da zai haifar mana da wani mugun sakamako to babbar hanya ita ce ne